بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية, برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين لكم أين أجي تقرأ Eh zai fita a wajen rikodin din ba? Zai fita eh. ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآملين والأئم ورضي الله عن عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القدم المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب نعم نعم الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله inda an gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wahada na Maulana Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami a Sheikh Ibrahim Yasir radiyallahu anhu a wannan rana za mu tashi a karatu na biyar ne halka na biyar wanda wajen tashi kuma a shafin littafin za mu tashi shafi na goma ne inda shehu yake cewa alhujjatu tasi'atu hujja ta tara anna dina muhammadin alaihi salam lalle addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal al adyan shine mafifici akan mafificin dukkanin addinai da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da shi fayal zamu to wannan sai lazamta an ya kuna muhammadun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto sallallahu alaihi wasallam zira da min ta wata gare shi ya zamanto afdalal anbiya'i mafificin annabawa dalili shi annabi sallallahu alaihi wasallam addinin shi yafi kowane addini a wajen Allah to ai ku kasancewar addinin shi yafi kowane addini a wajen Allah wannan zai lazamtar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yafi kowane annabi daga cikin annabawa bayanul awwali bayanul awwal bayanin na farkon ma'ana kasancewa addini shi yafi kowane addini annahu ta'ala cewa shi Allah madaukakin sarki ja'alal islama ya sanya addinin musulunci nasihan mai shafewa mai mai shafewa a ainihin lisa'ir al'adiyani ga dukkan sauran addinai da annaba suka zo da shi wannan shi kuwa lalle mai shafewa ya jibu yana wajaba an ya kuna afdala shine mafifici liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manza Allah zirala da aminci tabbata gare shi da ya ce man sanna sunnatan hasanatan duk wanda ya sanya ya sunnanta wata sunna mai kyau ma'ana ya aji wata hanya mai kyau mutane suna ta bin wannan hanyar falahu ajruha to yana da ladan wannan hanya wannan sunna da ya sunanta wa ajru man amila biha da ladan wanda ya koyi ya aiki da wannan hanyar wa ajru man amila biha da ladan wanda ya aiki da wannan hanya da wannan bawan Allah ya je ila yawmil qiyamah ta yi zuwa ranar tashi alkiyama فلما كان هذا الدين أفضل أفضل فلما كان هذا الدين أفضل yayin da wannan addini ya zamanto shine mafifici wa aksara sawaban shine mafi yawan lada kuma to kana wa bi'uhu to wanda ya aji wannan addinin ya zamanto aksara sawaban shi ma shine mafi yawan lada min wa bi isra'il adiyani daga wanda ya aji sauran waɗancan addinan ma'ana sauran annabawan da suka zo da sauran waɗancan addinai to fa ya zama an yakuna muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan sai lazamta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama to afdala ya zama mafifici ne sa'ir al-anbiya daga sauran annabawa wannan ita ce hujja ta tara al-hujjatul ashiratu hujja ta goma ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalul umami al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam su ne mafifita an a al'ummomi duka a duk al'ummomin da Allah ya aiko a ya aiko ma annabawa a duk al'ummomin da Allah ya aiko ma annabawa a cikin su babu kaman al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajaba wannan sai wajaba an ya kuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya zamanto afdalul anbiya'i mafificin annabawa bayanul awwal bayanin na farko ma'ana kasancewar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafificin addinai ai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune mafificin al'ummomi qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafificin al'ummomi da aka fitar a daga cikin mutane duk mutane duk al'ummomin da Allah ya turo musu annabawa tun da kan annabi Adam har zuwa kan annabi isa babu wata al'ummar da ta kai ku to wannan wa bayanin sani bayanin na biyu kuma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifici sauran annaba saboda al'ummar shi ta fifici sauran al'ummomi anna hadhihi al'ummata wannan al'ummomin wannan al'ummar ta wadda Allah ya ce mata mafifici al'umma dinnan innama nalat hadhihi al-fadilata ta samu wannan fici ko da wannan daraja ne li mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama saboda ainihin tabi annabi tsira Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi qala ta'ala Allah mai daukace sarki ce kul ga ya musu ya rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah in kun zamanto kuna kuna son Allah in dai kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bini yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa fadilatu tabi'i falala da daraja ta wanda yake bi wanda shi ya to tujibu fadilatal matbu'i tana wajabtar da falalar wanda shi ake bi din wa aidan haka nan dada fa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam lalle annabi Muhammad tsira na ramin ki tabbata a gare shi aksaru sawaban shine mafi yawan lada shine fi dukkan annabawa lada dalili da annahu mab'usun ila aljinni wal insi saboda shi aiko shi zuwa ga aljanu ne da mutane fa wajaba sai wajaba an ya kuna sawabuhu ladan shi zamanto aksara mafi yawa li'anna likasaratul mustaji mustajibina asara saboda li'anna asaran saboda li'anna asaran saboda zaɓi da fifiko ko ko gurbi ya tabbata fi ulu sha'anil matbu'i ainihin cikin ɗaukakar sha'anin abin bi li kasratil mustajibina saboda yawan waɗanda suka bi shi din yawwa bari maimaita wajen فإن محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أكثر صوابا ما زال صلى الله عليه وسلم شيء ما في ولاده لأنه مبعوث إلى الجن والإنس سوى دان أيكو شيء زوا الجنود متاني فوجب wannan sai wajaba an yakuna sawabuhu aksara sai ladan shi zai zama to ya mafi yawa li'anna asaran saboda ainihin fifiko da daraja ta tabbata a fi uluwi sha'anil matbu'i a cikin ɗaukakar darajar abin bi likasaratil mustajibi na saboda yawan waɗanda suka bi shi. Alhujjatul Alhujjatul Alhujjatul hadiyata asharata Alhujjatul hadiyata hadiyata asharata hujja ta goma sha ɗaya Alhujjatul hadiyata asharata hujja ta goma sha ɗaya annahu alaihi salam lallai shi manzo Allah tsira da ramin Allah su tabbata gare shi Fatimur Rusuli shine cikamakin manzanni fa wajaba wannan sai ya wajabta an ya kuna afdalahum ya zamanto yana ya fifice su li'anna naskhal fabil bil mafduli qabihu fil maquli saboda a ce an zo an shafe addinin mafifici bisa kaddara a ce sauran annabawan sun fifice shi musamman a ce annabi Musa ko Isa ko annabi Ibrahim sun fifice shi sannan kuma sai a zo da shi shi kuma wanda suka fifice shi sai a shafe addinin wanda aka fifita a shafe addinin wanda ya fifita wannan hankali a wannan abun mummuna ne a hankali hankali ba zai- bai kyautata wannan wannan kasancewar haka ba to ka shi ko addinin musulunci addini ne wanda Allah subhanahu wataala yake yawan magana akan kulawa da abin da ya shafi hankali saboda hankali yana da k- wani irin rawa da yake takawa mai yawa bisa abin da ya shafi sha'anin a tauhidi da kadaita Allah الحجة الثانية عشرة الحجة الثانية عشرة حجة قوم ainihin sha biyu. A anna tafadila ba'adul anbiya'i ala ba'adin. Fifita wasu annabawa akan wasu annabawa, ya kunu li umurin yana kasancewa ne dalilin wasu al'amura. Minha yana daga waɗannan al'amura din. Kasaratul mu'ujizati yawan mu'ujizoji, allati hiya dalatun ala sidqihim wadda take mai shiryarwa a bisa gaskiyar waɗannan annabawa wa mujibatun li tashrifihim wadda take wajabtarwa li tashrifihim ga ɗau- ah, ga ɗaukaka su to wa gar hasala fi haqqi nabiyina alaihi salamu haƙiƙa ya tabbata a haƙƙin annabin mu tsira da aminci tabbata a gare shi ma yafdulu ala salasata alafin abin da yafi mu'jiza ainihin dubu uku. Wahiya, ita mu'jizojin annabi bil jumlati bisa a jumlace a tattare ala a ƙasamin ta rabu rabo rabo ne, ta rabu rabo ne kashi kashi ne, min haina daga mu'jizar annabi ma ya ta'allaku bil qudrati a abin da yake ratayuwa da ƙudura ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ishba'i, ka ishba'i khalqin kafirin kaman shi ya ƙosar da mutane masu yawa. min at-ta'amil qalil daga abinci wanda yake dan kadan wa irwa'ihim da shayar da su da kosar da su kosarwa ta kishi min al-ma'il qalil daga ruwan da yake dan kadan wa min hayana daga abin da ya tabbata daga umujizar annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ta'allaqu bil ulumi abin da ya rataye daga ilmomi wa fasahatul qur'ani da kuma fasahar da al-qur'ani ya ya zamanto ya kunsa wa minha yana daga mu'jizar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifici sauran annaba da ita iktisasuhu iktisasuhu ke bantakan shi fi zatihi a zatin shi bil fada'il da fifice fifici nahau nahau kaunihi asharafa ka- kaman kasancewar shi mafi daukaka nasaban wajen nasaba min asha min asharafil arabi daga cikin mafiya daukakan larabawa wa aidan hakanan kuma kana ya kasance fi gayati shaja'ati cikin mafi kaiwa ƙarshe mafi kaiwa ƙarshe a wajen jaruntaka Ah, kama ruwa annahu qala kamar yadda aka ruwaito cewa ya faɗa ba da muharabata ali na radiyallahu anhu li'amri bin Ab- Abdiwuddin bayan Ali ya yaƙi Amru ɗan Abdiwuddu. Aka ce mai kai, aka ce mai kaifa wajatta nafsaka ya Ali ya ka samu kanka ya kai Aliyu kale ce wajattuha na samu kaina lauka na kullu ahlil madinati da a ce dukkan mutanen Madina fi janibin ni ina ina- suna gefe ɗaya. wa ana fi janibin ni ina gefe daya laqadartu alaihim da in zan yi yaki da su to sai na samu nasara a kansu kala sai ce ta'ahab kai kai a kai kai a menen abin nan kai tattali ka shirya fa innahu yakhruju min hadha alwadi fatan lallai zai wani dan saurayi zai fito daga wannan kwarin zai yaƙe ka Ba fatan wani dan saurayi zai fito daga wannan kwarin zai yaƙe ka fainau yakhruju min hadha alwadi fatan yuqatiluka wani dan saurayi zai fito daga wannan ainihin ah, kwarin zai yaƙe ka al hadis hadai zuwa ƙarshen hadisi din to idan muka duba wannan hadisi shi yana nuna mana irin jaruntaka da ainihin banu hashim suke da shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikinsu wanda shi buga mana misali da imamu aliyu wanda shi kanshi aliyu kuma da kansa yana faɗin cewa idan idan yaki ya kai yaki idan yaki ya kai yaki su kansu a cikinsu wanda zai iya zuwa dab da inda annabi yake inda ya wutar yaki ta kai yaki to ya kai jarumin gaske saboda akwai akwai ma inda shi shaudin can yake cewa izama wa dison a diwani ko izama wa dison kad hamilai saka'iman makamaka shafurun fil jiyushil arabrani a lokacin da wutar yaƙi ta kai wutar yaƙi to babu wani babu wani dan wani abin halitta da zai iya tsayawa inda za ka tsaya ya rasulullahi to shine wamin ha yana dai daga cikin mu'ujizojin da Allah subhanahu wataala ya zata annabi da shi fi khalqihi ko fi hulkihi cikin ɗabi'o'in annabi ɗin wa hilmihi da kuma haƙurin annabin wa fa'ihi da cika alƙawarin shi wa fasahati da fasahar harshen shi wa sakha'ihi da kuma baiwashi yawan alkhairi da yake da shi wa kutubul hadisi ainihin littattafan hadisi na haƙiƙatun dukkaninsu masu yin furuci ne bi tafsili hazil abwabi da fayyace da rarrabe da yin bayani dalla-dalla akan wannan babi da muke magana na ainihin kyawawan ɗabi'o'in shi da haƙurin shi da cika alƙawarinsa da fasaharsa da kuma alkhairi shi wajen kyauta da alkhairi da dai littafin hadisi sun yi bayani akan haka. Alhujjatu salisata asharata hujja ta goma sha uku. Kauluhu alaihi salam faɗinsa mai zirala damin ce Adam wa man dunahu annabi Adam da wanda yake bayan annabi Adam din har tashin alkiyama ta hata liwa'i suna karkashin tuta ta yau alkiyama ta ranar tashin alkiyama wa zalika wannan ya dullu yana shiryarwa ala annahu afdala ala annahu afdalu ala annahu afdalu bisa cewa shine mafifici min adama daga adamu wa min kulli auladi da kuma dukkanin ƴaƴan annabi adamu din wa qala alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban ƴaƴan annabi adama wala fakhar ban faɗi wannan domin alfahari ba wa qala alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la yarkhulul jannata ba ahadun babu wani mutum da zai shiga aljanna minan nabiyina daga cikin annabawa hatta adkhulaha ana har sai ni na shige ta wala yadkhuluha ahadun min al'umami babu wani ɗaya daga cikin al'umami da zai shiga aljanna hatta ta da kulaha ummati har sai al'umma ta ainihin ta shige ta tukuna. Warawa Anasul Imam Anas ya ruwaito ga Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalun nasu khurujan idza bu'isu ne mafarki ne farkon mutane fitowa a yayin da aka tashe su ranar alkiyama. wa ana khatibuhum ni ne nan mai musu hudu ba idza wafadu idan suka tahu zuwa filin alkiyama wa ana mubashiruhum ni ne mai musu bishara idza ya isu idan suka ɗebe kauna liwa'ul hamdi tu sannan ta godiya biye di tana hannuna wa ana akramu waladi adama ni ne mafifici a cikin ayan dukkanin adama a larabi a bisa ubangiji na wala fakhra ban faɗi wannan dan alfakhari ba to ina ganin sai mu kwana mu tashi wani wani bin abbas ya ce daga shi mun kai wajen shafi mun kai wajen abin na har minti goma sha takwas. Ne ma a jihar sai sai mu tashi wa adabi na Abbasin ma. Alhamdulillah.